أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara mu da saduwanmu a wannan masallaci mai albarka na alfirdaus da ke wannan unguwa ta sabon gari a garin da magaram jamhuriyar niger muna maraicen juma'a daren subdu 23 ga watan jimadal ula wata na biyar a cikin jerin watanni na musulunci bayan giran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan goma sha ɗaya 2025 miladiya muna cikin karatun littafin hisnul muslim min azkarar kitab wa sunna wallafa shi malami abu abdurrahman sa'idu bin ali bin wafa alƙatani allah ji kansa da rahama muna cikin babin babi na goma sha shida du'a'ul istifta kenan addu'a buɗe sallah kinan wancan sati da gabata mun karanto addu'o'i guda hudu a cikin wannan babi tunda wannan babi malaka addu'o'i ne guda shida wanda suka tabbata daga annabi muhammadu tsira da amince allah su tabbata a gare shi addu'o'in da ake karanta lokacin da mutum zai fara sallah in karanta ta farko allama ba'id bayni wa bayna khatayaya subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka da wajahat wajiyar lillazi fatara samawati wal arda hanifa har zuwa ƙarshe wadda muka tsaya kanta tace Allahumma rabba jibrila wa mika'ila har zuwa ƙarshe kenan mun dauki addu'o'i hudu yanzu a wannan babi kenan addu'a biyu ta rage mana wa kamar da muka yi bayani wancan sati wannan addu'o'i abinda ake so in san samu ne mutum ya iya su duka sai ringa caccanzawa yayin da zai sallah sai ringa bude sallarsa da su kuma muka ce yadda ake yi in ka zo kai kabbara harrama ka fara harama Allahu akbar kafin ka fara karatu zaka karanta wannan kamar yadda ya tabbata a wancan sati mun ga Abu Huraira ya tambayi manzon tsira sallallahu alaihi wasallam cewa idan ya kabbara kafin ya fara karatun Fatiha na ji yana shiru yace mene yake karanta shine karanto mai Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kenan mutum bayan yayi kabbara zai yi du'aul istifta kuma asirance ake yin ta bayan wannan kuma kuma abin da ya nuna mana asirance ake yanta saboda ai lokacin da manzo Allah yake yanta asirance sahabbai ba sani ba har ya sai da Abu Huraira ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nan mutun ya auzu asirance bismillah asirance in yaso sai fara karatu da alhamdulillah rabbil alamin sallar da ake bayyana karatu in wanda ake boyewa ce kuma sai ya yi karatun shi a boye yau za mu tashi addu'a ta biyar a cikin babun du'a wal istifta ta biyar ce Allah kenan addu'a ita ce Allahu akbaru kabira Allahu akbaru kabira Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila a'udhu billahi minash shaitan min nafth min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi ina za mu karanta tare Allahu akbaru kabira Allahu akbar kabira الله أكبر كبيرا Allahu akbar kabira
الله أكبر كبيرا walhamdulillahi kathira والحمد لله كثيرا walhamdulillahi kathira الحمد لله كثيرا walhamdulillahi kathira الحمد لله كثيرا wa subhanallahi bukratan wa asila وسبحان الله بكرة وأصيلا wa subhanallahi bukratan wa asila وسبحان الله بكرة وأصيلا wa subhanallahi bukratan wa asila وسبحان الله بكرة وأصيلا
أعوذ بالله من الش... أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان من ن... من نفخه من نفسه ونفسه ونفسه وحمزه وحمزه
كنا وانا أدعى تبير sahabin da ya rawaito ta shine Jubairu bin Mut'im Jubairu bin Mut'im radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi yake cewa qala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hina dakhala fi salati yayin da ya shiga sallah ya kabbara sallah qala sai ya ce Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira salasan ya hada ka sau uku walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira salasan shi ma maimaita wannan sau uku wa subhanallahi bukratan wa asila thalathan haka wa subhanallahi bukratan wa asila salasan sau uku wa subhanallahi bukratan wa asila qala allahumma inni a'udhu bika minash shaitan min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta shine Jubairu bin Mut'im kuma Imam Abu Dawud da Ibn Majah da Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi Abu Dawud ya kawo wannan hadisi a cikin littafin sa na Sunan hadisi mai lamba 764 set san san kat kenan Imam Albani kuma ya inganta wannan hadisi ma'ana shi wannan sahabi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya shiga sallah yayin shi yana karanta wannan addu'a ta bude sallah ina ce Allahu akbar kabira kina ina girmama Allah girmamawa Allahu akbar kabira ina girmama Allah girmamawa Allahu akbar kabira ina girmama Allah girmamawa walhamdulillahi kathira dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai yawa walhamdulillahi kathira dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai yawa walhamdulillahi kathira dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai yawa saboda an aka ce alhamdu ana nihin kenan as-sana'u wash-shukru ma'ana yabo da godiya ba mun kamar da ake wadi ba Hausa kaji an ce godiya ta tabbata ga Allah kenan kalmar ta hadu abu biyu ne da godiya da yabo kenan alhamdu yabo da godiya ma'ana dukkan yabo da godiya masu yawa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah bukratan a safiya wa asila da yammaci wa subhanallahi bukratan wa asila to muka diba cikin littafin Allahu akbar kabira hayda mai tashi sau uku alhamdulillah kasira hayda mai tashi sau uku da yazo jan subhanallahi wa subhanallahi bukratan wa asila hay kashi sau daya hay sanya tsakanin faranta zai sa salasin ma'ana maimakon ya kashi ma guda akon ko ya kawo guda ɗaya ce salasan kenan shi ma mutum zai karanta ne sau uku kenan subhanallah bukuratan wa asila shi ma sau uku za a karanta kamar da karanta wancan din sau uku kenan tsarki ya tabbata ga Allah a safiya da yammaci bayan nan sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitan ina neman tsarin Allah daga shaitan abin da kin da shaitan shine dukkan wanda ya zamanto almutamarrid ma'ana wanda ya bijire ya kangare a cikin aljanu da mutane saboda yadda ake samun shaidan a cikin aljani haka ake samun shi a cikin mutane kamar yadda a cikin suratul jinni ma Allah ba da suratul nasi Allah ba da labari yace minal jinnati wan nas kenan kaga shaidan da yake sanya mutum waswasi akwai shi a cikin aljannu haka akwai shi a cikin mutane kuma haka Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatinal insi wal jinni يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ana cikin sautul an'am aya ta 112 kaga Allah ce haka nan Allah ya sanya wa kowane annabi maki na shedanin mutane da aljanu kaga Allah ce aduwan shayatinal insi wal jini shedanin mutane da aljanu daga kenan kana ne ina neman tsarin Allah daga shedan min naf min nafkhihi daga annafkh shine mi shine busa mutum ya busa abu annafu misali akwai hadisi yana cikin arba'una hadisi hadisi na hudu hadisin abdullahi dan mas'ud wanda manzo Allah yake bada labarin matakan da ake bi wajen halittar mutum a cikin mahaifiyarsa yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu alaqatan misl zalika hazwa summa yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu sai a turo mala'ika fayanfukhu fi ruha sai busa maka rai a cikin mahaifiyarka ka ganin annafahu ana nin busa ba ma za mu zo mu ga manzo Allah ya fasara mai ake ni da annafahu saboda shi wannan sahabi wanda ya rawaito hadisin nan yadda ya tambaye shi mai ake ni da annafahu a cikin ruwaya yace qultu ya rasulullahi wannan ruwaya Imam Ahmad ya rawaito ta bayan manzo bayan ya ji manzo Allah yayi wannan yace to ya tambaye manzo Allah yace qultu ya rasulullahi nace ya ma'aikin Allah ma hamzuhu wa nafsuhu wa nafkhuhu tunda ya ji manzo Allah ce a'udhu billahi minash shaitani min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi to shi wannan sahabi ya tambaye manzo Allah yace ma hamzuhu wa nafsuhu wa nafhuhu qala sai manzo Allah ya ce amma hamzuhu falmutatu yace abin da yake da alhamzu shine almutatu almutatu shine aljunun was wasar'u ma'ana bigewa shedan da zai bige mutun ya fadi ko kuma ya sanya mai hauka aljununi shine hauka asar'u kuma shine mai shedani ya bige ka kahari kamar da muke gani irin zaka ga aljani yana bige mutum kamar misali irin mata zaka ga aljani ya bige mace ta hadi da makamantan su ko kuma irin ya bige mutum a ban daki kawai kaga ya hadi ya gamu da farfadiya da ake wadi ko mutum ya paralize jikin shi bangaren jikin shi shanye da makamantan irin wannan to shine asar'u ki ne mazala ce neman tsarin da kake Allah tsare ka daga shedan daga midin shi kai ya bige ka ko kuma ya sanya ma hauka tunda akwai wanda shedan yake sa mai hauka shedan ya sa ma ko ka zama hauka ba kwaya ka sha ba ba wani abu kawai shedan ne zai haukata ka ana samu wannan ana samu wannan a radin kansa ta yi kame wani abu ne ka cutar da shi to ya dauki fansa ko kuma in za a ma tsayi ko asiri in ana so a haukata ka ana amfani da wannan to yayin manzo Allah ce kenan shine ake ni da almuta yace wa amma nafkhuhu abinda ake ni da annafhu wanda muka ce shine alkibru girman kai ma'ana kada shi ya sama girman kai saboda shi din shi ke sa mutane girman kai saboda shi ne farko wanda ya ware girman kai lokacin da Allah umarce shi ya ma annabi Adam sujada wa zuqulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar Allah ce ya kiya kuma ya girman kai to shi din ya sa mutane girman kai da jiji da kai da fankama da nuna isa da takama to kana neman tsarin Allah daga wannan wa nafsuhu manzala ce abin da yake da annafsu shine ash-shirk da shagaltar da kai kawai da waƙe da yawan waƙe-waƙe ka yabi wani ka yabi wancan kama wancan zambo ka kushe wancan ka ci mutuncin wancan saboda waƙa manzala ce mizmaru shaitan murya shaitan ce shaitan yana amfani da waƙa wajen hallaka mutane to Allah tsare ka daga waƙa kada shaitan ya shagaltar da kai baka da aiki sauran waƙa baka da aiki sai yin waƙa to wannan tabiya ce da asara kai baka koyi karatun Qur'ani ba baka saurari Qur'ani ba baka karanta shi ba kada ake sauraron kada kada da ake to wannan shine manzo Allah fassara shi da mi eh an-nafs wannan kamar da muka yi bayani muka ce na cikin Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hadisi mai lamba 16739 16739 kenan annafahu busa annafsu shi kuma asalin annafsu shine mitofi shine annafsu shi ma zo a cikin hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama manzala ke ce inna ruhal qudusi nafatha fi raudi malaika jibril yayi busa a cikin zuciyata yace annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajala yace babu ran da za ta mutu face sai ta cika arzikinta da lokacin da Allah ya kayyade mata za ta yi a duniya kamar yadda mutum ba zai rage sakan ɗaya ba da Allah ya ware mai zai a duniya to haka arzikin da Allah ya rubuta ma zaka ci ka kafe ka kare cin shi to kullun zaka mutu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talabi kuma ku kyautata wajen nema yace wala yahmilanna ahadakum istibta'u rizqi kada ɗayan ku saboda jinkirin arziki ya sanya shi ya neme shi ta hanyar sabon Allah an ya tulubahu fi ma'siyatillahi manzo Allah ce kada ɗayan ku jinkirin arziki ya sa ya neme shi ta hanyar sabon Allah yace fa inna ma indallahi la yunalu illa bi ta'ati domin abin da yake wajen Allah ba a samu he ta hanyar yi ma Allah da'a ina manzo Allah yana nuna mana cewa mutum ba a so ka yi garaje da gaggawa ka ce za ka je ka nemi dan kawai kana so ka yi arziki ka neme shi ta hanyar da bai dace ba ta hanyar tsahi ta hanyar sai da kwaya ta hanya duk wani wata hanya wadda ta ba dace ba dan hara da cuta da sauransu mazala ce abinda Allah ya rubuta ma zaka ci kafin ka mutu ka cinye shi kaf wannan ya zo a cikin hadisin Abu Umama al-Bahili kuma yana cikin Sahihul Jami' sai alhamzu shi kuma alhamzu shi ma zo a Qur'ani وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يهدرون كما يدوزو أتشكين صوت المؤمنون آية قومية ترى دبقوا قومية ترى تقص وقل ربي كتي يا أبنجينا أعوذ بك من همزات الشياطين إنا نمتنا كدك همزة أبنى كند الهمزة شيني الوسوسة وسواسي da kuzga da shaidan yake ma mutum mana ya jefa ma waswasi da miyagun tunanu na aikata miyagun ayyuka ya zo ringa saka ma abubuwa a ranka na saban Allah da sauransu to ka nemi tsaron Allah daga shedan akan ya ringa saka ma aikata miyagun ayyuka ko kuma ya ringa zoma da miyagun tunani shine wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kida wannan ita ce dai addu'a ta biyar wadda manzo Allah yake bude sallah da ita ita ma kun ga bata da wahala mutum yana iya ta Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira walhamdulillahi kasira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila wa subhanallahi bukratan wa asila a'udhu billahi minash shaitani min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi dan zamu ji addu'a ta gaba ita ce addu'a ta shidda ta karshe kenan kuma wannan ita ce mafi tsayi a ciki adda ta ce kamar haka Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta al haqqu wa wa'duka al haqqu wa qawluka al haqqu wa liqa'uka al haqqu والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت wani ada buɗe sallah ce duk da wannan ada manzo Allah yana yin tare a sallar dare kamar da zamu zo mu ga sahabin da ya rawaito ta to mu karanta Allahumma lakal hamdu اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد ولك الحمد الحمد أنت الحق أنت الحق ووعدك الحق ووعدك الحق وقولك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة حق اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وعليك توكلت وبك آمنت وبك آمنت وإليك أنبت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك خاصمت وإليك هاكمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما أسررت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أنت إلهي أنت إلهي لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت
kina wannan addu'a sahabin da ya rawaito ta daga manzo Allah shine Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya dala tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Al-Abbas bin Abdul Muttalib Abdullahi dan Abbas yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance iza qama min al-layli yatahajjadu idan ya tashi da daddare zai sallar dare kala sai ya ce sai karanta wannan ada to shi zagwanta da tsayi saboda ita damar sallar dare ana so ka tsawaita tsayuwarka a sallah to shi yasa addu'a da manzo Allah ke bude ta ita ma mai tsayi ce to na wannan addu'a manzo Allah yana yin ta yayin da ya tashi yin sallar dare kamar da Abdullahi dan Abbas ya bada labari wanda hadisin Imam al-Bukhari rawaito shi hadisi mai lamba 1120 milisan a cikin sahih Bukhari addu'a ta ce a takaice Allahumma lakal hamdu ya Allah dukkan yabo da godiya ya tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi wa man fihinna Allah kai ne hasken sammai bakwai da kasai da kasai bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su kina Allah shine hasken su shi yake haskaka su sammai bakwai da abin da ke cikinsu kamar yadda Allah yake waɗi Allahu nuru samawati wal ard a cikin suratul nur aya ta 35 a ƙarƙashin wannan malamai sun tabbatar da cewa sunan Allah za mu ga a cikin sunanan da ake yawan karantawa sunan Allah ɗari ba ɗaya akwai annuru shin annuru sunan Allah ne to annuru kaɗai kalma ita kaɗai annuru bata tabbata ba a Qur'ani ko hadisi cewa sunan Allah ne abin da ya tabbata shine nurus samawati wal ard shine tabbata sunan Allah amma kalmar an-nur zalla bata tabbata ba hadisin da aka kawo wanda ya kawo sunan Allah Ar-Rahmanur Rahim Al-Malik Al-Quddus Hazzuwa As-Sabur wannan ruwaya Imam Tirmidhi ne hadisin bai inganta ba da haka sunan Allah ba a wannan hadisin bane aka dauko su ba an dauko su ne a cikin Al-Qur'ani da kuma hadisai da suka inganta da haka kenan annuru kadai ba sunan Allah bane ba sunan Allah shine nuru samawati wal ard hasken sammai da kasai shi wannan mai littafi Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani yake cewa sa'altu shaykhana Ibn Baz rahimahullahu ta'ala yace na tambaye shehin malamin mu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah ya gansa da rama hal min asma'illahi an-nur yace wai shin a cikin sunan Allah akwai an-nur faƙala nuru samawati wal ard yace a abin da ya tabbata shine nuru samawati wal ard saboda shine Allah ya ambata a cikin alqur'ani yace Allahu nuru samawati wal ard a cikin suratul nur aya ta 35 haka dunan ma gashi ya tabbata yadda yazo a qur'ani dunan ma gashi a hadisi manzo Allah ta yi anta nuru samawati wal ard Allah kai ne hasken sammai bakwai da kasai bakwai wa man fihinna da abin da ke cikin su su saman bakwai da su kasan bakwai walakal hamdu kuma Allah dukan yabo da godiya tabbata gare ka anta qayyimus samawati wal ard kai ne wanda kake tsaye da dukkan abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su ma'ana abin da ake ne da alƙayyimu shi ne alƙa'imu da'imu allazi la yazidu kenan tsayayye da wamaman da baya gushewa kuma allazi yudabbiru umura kulli shay'in wanda yake gudanarwa da zartarwa da jeran komi ma'ana Allah shine yake kula da halittun da suke cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin su yake kula da su yake sarrafa al'amuran su yake gudanar da lamuran su shine alqayyum ma'ana wanda shi ɗaya ne yake gudanar da komi wanda baya bukatar mataimaki kuma da kanshi yake yi shi kadai kuma wannan abin da yake yi na dindindin ne na har abada yana shi ne alƙayyum ma'ana wanda yake tsaye da komi shi ɗaya ɗaya neman taimakon kowa ko agajin kowa kenan yadda Allah subhanahu wata'ala shi ne hasken sammai bakwai ta haka kuma shi yake tsaye da dukkan abubuwan da suke wakana a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu walakal hamdu haka dukkan yabo da godiya tabbata ga gare ka ya Allah anta rabbus samawati wal ardi kai ne ubangijin sammai da ƙasai wa man fihinna da abin da ke cikinsu walakal hamdu haka dukkan yabo da godiya tabbata gare ka ya Allah laka mulku samawati wal ard gare ka mulkin sammai bakwai da kasai bakwai yake wa man fihinna da abin da ke cikin su walakal hamdu haka dukkan yabo da godiya tabbata gare ka ya Allah anta malikus samawati wal ard Allah kai ne sarki ko mai mulkin sammai bakwai da kasai bakwai walakal hamdu haka kuma dukkan yabo da godiya tabbata gare ka ya Allah anta alhaqu Allah kai ne gaskiya mana yana daga cikin sunayen Allah alhaqu mana Allah samuwarsa gaskiya ne kenan ai almawjud haqiqatan mana samamme na haqiqa saboda akwai wanda suka inkari suka ce babu Allah suka ce su babu Allah to Allah tabbata ce shi gaskiya ne misali Allah na ce zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna Allah huwa aliyyul kabir kuma wani ayoyin sun zo guri biyu ne a ƙur'ani kuma abu ɗaya raba su a cikin sautul hajj Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haqu wa anna ma da'una min dunihi huwa wuri ke ana akwai huwa huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir aya ta 62 a cikin sautul hajj a cikin sautul luqman kuma sai Allah ce zalika bi anna Allah huwa al-haqu wa anna ma da'una min dunihi al-batil anan babu huwa kaga kenan masu har da dole mutum ya takatansa a cikin su a cikin suratul haji babu a cikin suratul haji akwai huwa dalika bi anna allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil dan haka yanzu da za a zo ana fi ayi sura haka ce ma dalika bi anna allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil kai sai ka ce haji haka zo kuma ka ce ma dalika bi anna allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al batil babu huwa to anai ka ce suratul luqman wa'annan haka suka zo abin da ya bambanta su kowa ne shi a hajji akwai huwa a lukuman babu huwa kuma na akwai shi ma irin da Allah ya cewa akwai irin misalin shi ma wanda huwa ce ta rarraba su ba in ma zagan naka mina shaitanu nazgum fasta izbillah innahu sami'un alim a cikin suratul araf babu huwa shi kuma ana aya ta 200 daidai a cikin suratul fusilat kuma wa in ma yanzagannaka min shaytanu nazghum fasta'iz billah innahu huwas samiul alim to kun gane shi ma huwa cikin rabu to ma kai ta ka tsantsa ba ana iya ce ma wa in ma yanzagannaka min shaytanu in ka zo ko wajen tilawa ne wa in ma yanzagannaka min shaytanu nazghum fasta'iz billah innahu to in suratul araf ne babu huwa innahu samiul alim in suratul fusilat ne innahu huwas samiul alim to Allah ya ce zalika bi anna Allahu wal haqq wannan yana nuna cewa lalle Allah huwal haku shine gaskiya ma'ana Allah samuwarsa gaskiya ce kuma shi ya cancanta abota masa shi kadai to alhaqu yana daga cikin sunayen Allah wa wa'aduka alhaqu kuma Allah alƙawarinka gaskiya ne cewa rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi inna allaha la yukhlifu almi'ad kamar da yazo a cikin sura ali imran aya ta 9 ma'ana alƙawarin da Allah zai tattara mutane a ranar tashin kiyama wannan gaskiya ne shine da Allah yake cewa rabana innaka jami'un nas ya ubangiji mu lalle kai mai hada mutane ne a ranar da ba a kokonto ko ta ko ta ba ba kanta saboda inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari Allah ya alƙawari zai tattara mutane ranar tashin alkiyama domin yi musu hisabi to wa wa'aduka haqqo alƙawarinka Allah na tattara mutane ranar tashin alkiyama domin yi musu hisabi da sakamako gaskiya ne wa qawluka al-haqqu haka kuma Allah magana ka ita ma gaskiya ce magana Allah subhanahu wata'ala ita ma gaskiya ce saboda mi Allah yana hudin gaskiya wallahu yaqulul haqqa وهو يهدي السبيل kamar da yazo a cikin suratul ahzab aya ta 4 mana wallahu yaqulul haqa Allah shine yake fadin gaskiya kuma wahuwa yahdi sabil kuma shine yake shirewa zuwa tafarki madaidaici haka magan Allah subhanahu wataala furucin shi gaskiya ne mana wannan alqur'ani magana ce ta Allah kuma gaskiya ne daga Allah ne subhanahu wataala wa liqa'uka haqqun haka kuma Allah haduwa da kai gaskiya ne ma'ana za mu haɗu da Allah subhanahu wata'ala haɗuwa da Allah subhanahu wata'ala gaskiya ne wata kuyomin turja'una fi ilallah sun mutuwafa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wannan ita ce aya ta ƙarshe da ta sauka a Qur'ani Abdullah da Abbas yake cewa bayan saukar wannan aya da kwana tara manzo Allah ya wafati ita ce akhiru ma nazala min al-Qur'ani haka da za ta mika alkur'ani wata aya ce ta ƙarshe wadda daga ita ba sake sako manzo Allah wata aya ba wannan aya ce take cikin suratul baqara aya ta 281 wattaqu yawman turja'una fi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa man yuzlamu da ita Allah ya riya alkur'ani ma'ana ko abin da Allah ya riya alkur'ani shi shine ce wattaqu ku ji tsoron yawman turja'una fi ila Allah yinin da za a maida ku zuwa ga Allah shine ranar tashin kiyama sun matuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan a saka ma kowace rai da abin da ta aikata a nan duniya a hum la yuzlamuna alhalin ba a zalunta kowace rai ba za a zalunce ka ba ta hanya a rage ma lada ko kuma a tsara ma zunubin laifin da baka yi shi ba haka walqa'ukal haqq wal jannatu haqqun haka aljanna ita ma gaskiya ce Allah ya halice ta kuma ya tanade ta ne ga bayin da suke masa da'a da biyayya wannaru haƙun ita ma wuta gaskiya ce Allah ya halice ta kuma ya tanade ta ne ga bayin da suke saba masa suke kafirce masa wannabiyuna haƙun haka annabawa ma su ma ga gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala shi ya turo su kuma bayinsa ne kuma duk sakon da suka isar daga gare shi ne Allah ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut kamar da yazo a cikin suratul nahl aya ta 36 Allah ce hakika mun aiko a cikin kowace al'umma manzo kowane manzo idan yazo yana cewa mutanansa an ibudullaha ku bauta ma Allah wajtanibu tagut ku nisanci bautar tagut duk wani abu wanda yake ba Allah ba da haka annabawa dukan su gaskiya ne duk annaban da aka bada labari gaskiya ne an yi su annabi Musa gaskiya ne ba ta tsaniya bace ba annabi Isa annabi Ilyas annabi Zulkifl duka wannan annaba guda 25 da Allah ba da labari a cikin Qur'ani duka gaskiya ne an yi su kuma duka sun isar da sakon da Allah subhanahu wataala ya turo su da shi wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ma gaskiya ne Allah subhanahu wataala ya turo shi kuma shine mafifici a cikin bayi da halittu baki daya shi yasa muka lura da aka ce wa nabiyu na hakun ai annabi Muhammad yana ciki shi da shi ma annabin Allah ne to amma me yasa aka keɓe shi zikirul khas ba'd al-am wanda malaman balaga suke ce al-ittinab ma'ana bayan an kawo abu a dunkule a keɓance wani wani na nuna fifikon wannan nan mazala na cikin annabawa amma da aka keɓance shi don a nuna cewa shi hatta a cikin annabawan ma shine afdaluhum kuma shine khairuhum shine mafifici mafi alkhairi a cikin su wannan Allah subhanahu wataala yadda ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan haka zamu ga malaika jibrilu shi ma haka zaka ga Allah yana cewa ta'arujul malaikatu war ruhu malaiku suna hawa wajen Allah subhanahu wataala da ar-ruhu shine malaika jibrilu to ai al malaikatu malaika jibrilu yana cikin su amma me yasa aka kebance shi dan a nuna yahi su shine shugaban su kaga wannan a cikin suratul ma'arij a cikin aya ta 4 a cikin suratul nabai aya ta 38 Allah ya ce yawma yaqumur ruhu wal mala'ikatu kaga nan ma ga ce mai komin ruhu wal mala'ikatu ranar da ruhu zai tsaya da mala'iku a gaban Allah ran tashin kiyama shine mala'ika jibril haka cikin suratul qadar a aya ta hudu shi ma tanazzalul mala'ikatu to haka shi ma nan manzon Allah kaga aka ce wan nabiyuna haqqun aka ce wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun was sa'atu haqqun haka tashi alkiyama ita ma gaskiya ne ma'ana babu makawa tashi alkiyama za ta auku sannan tashin alkiyama da Allah alkawari zai tayar da mutane a wannan yini gaskiya ne ma'ana akwai tashin alkiyama to tunda tashin alkiyama gaskiya ne kowa ya diba ayyukan da yake yi shin ayyukan da kake yi kana fata da sa ran ranar tashin kiyama nan zaka wanye layi a gaban Allah ko kuma kaka tunda in dai tashin kiyama gaskiya ne kuma abin da yake tashin kiyama ranar da Allah zai tsira bayyana musu hisabi duk abin da kai za a bujiro da shi daidai da kwayar zarra Allah ya ce ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره daidai da kwayar zarra kwayar komayya na aikin alheri in dai a ranar nan zaka ganshi haka daidai da kwayar zarra daidai da kwayar komayya na shari a ranar zaka ganshi duka ayyukan bawi bawa Allah zai bujiro masa ga baki daya wannan ita ce wannan rana ta tashi kiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da cewa ya ubangiji na Allah gare ka kai kaɗai na miƙa wuya na yi saranda na miƙa wuya da abin da ka ce in yi zanyi da abin da ka ne ni zan hannu wa alaika tawakkaltu kuma a gare ka kaɗai na dogara na miƙa dukkan lamurra na zuwa gare ka ban dogara da kowa ba sai kai saboda Allah ne ya ce wa tawakkal alal hayy allazi la yamut ka dogara da rayuwar da baya mutuwa anan duniya duk wanda zaka yi kwante da shi ka dogara da shi yana iya mutuwa to amma shi Allah baya mutuwa shi yasa kuskure ne zaka ga wasu idan aka mutuwa daga ana cewa ka taga gidanmu ta haɗi wahai gidanmu ta haɗi da tallafa mana ya mutu mai aka za mana ya mutu mun shiga uku mun lalace wannan kuskure ne na kuka wance da Allah in ka dogara da wani shi Allah wannan da yake tallafa muku ko yake aka za mu ba kaddara baban ku ne Allah ne yayi sababin ya zama to abinda za ku ringa samu ta hannunsa to in ka dogara da Allah ko ya janye baban naku ya kawo madadinsa wanda zai shiga ba tallafa muku saboda shi din ba shi a karan kanshi bane yake muku ba Allah ne ya sa shi kuma Allah ne hore masa to in ka dogara da Allah ko da kana ganin wani misali a ce babanka ne yana tallafa ma to yanzu nawa zaka ga akwai marayun da uwan sun mutu kuma wannan abin bai ta gayyara rayuwarsu ba basu tozarta ba sun ci gaba da rayuwa to in ka dogara da Allah ka miƙa lamarinka zuwa ga Allah to Allah zai kama dauki wa man yattawakkal ala Allah fa huwa hasibu Allah ce duk wanda ya dogara shi to ya isan masa haka wa alayka tawakkaltu Allah gare ka kadai na dogara wa bika amantu Allah kuma da kai kadai ne imani na imani da kai ne ubangiji na wanda ka halice ni na yi imani da manzanninka da mala'ikunka da ranar tashin alkiyama da kaddara mai kyau ko mara kyau wa ilaika anabtu kuma Allah gare ka ke koma ma'ana anabtu ai bi ma'ana raja'tu Allah ina koma zuwa gare ka koma da ake ni anan shine ka komo yayin da ka saba ma Allah to ka komo zuwa gare shi ta hanyar ka tuba wa bika khasamtu Allah gare ka nake jayayya ma'ana Allah zan yi jayayya saboda kai yayin da wani ya zamanto ya so yana zagin Allah ko yana zagin manzo Allah ko yana bata addini to ni kuma zan yi amfani da hujjoji wanda suka tabbata a Qur'ani da hadisi domin kare addini ma'ana na suka zamanto mai yin husuma da Allah ma'ana aka taba addinin Allah a same ka zaka bada kariya kai defenderin addini shine wa bika khasamtu ma'ana zaka ringa jayayya kaka ringa jayayya da intiran kanka kaga kana babwato kana daga murya to an taba ka ne amma a taba addinin Allah a taba dokar Allah ko dai baka damu ba to zaman to kai maka da jayayyaka akan addini ne aka taba addinin Allah zaka huto ka ba da kariya misali wabika kasamtu in ka wasu suna shaye-shaye Allah ya haramta shaye-shaye to ana so ka musu wa'azi bil mau'izatil hasana nuna musu cewa wannan abun wa cutar da ku zai kuma zai lalata rayuwar ku ne saboda wannan taka dokar Allah ne Allah ya hana saboda Allah da ya yi mu hankali da ya mana Allah ce mu kiyaye shi haka idan ka bata hankalinka to ka ci amana abinda Allah ya baka ka kiyaye shi to haka dukkan wani nau'i na sabon Allah in kaga an taka iyakar Allah ana abinda bai dace ba ko abinda Allah da Annabi suka hana wai a ganka kana mi jayayya ma'ana jayayya ka kawo dalilai ka nuna cewa wannan abin ba daidai bane Allah da Annabi ya hana saboda akwai mutane da za su ga ana ba daidai ba kuma su shiru su kame bakin su to shine ka tobi ka fasamtu kai in aka ganka kana husuma da jayayya to dan Allah ne kake ba dan in tiran kanka ba ko dan wata maslaha ta ka kai kadai a abu ne wanda ya shayi addini na gaba wa ilaika hakamtu kuma Allah zuwa gare ka nake kai hukunci ma'ana duk wani abu in ya taso zan yi kokarin neman hukuncin ka ma'ana duk abin da zaka yi a rayuwa ana so ka sani hukuncin Allah a cikin sa kai abu gaba gadi da ka da molanka kai dan kasuwa ne duk abin da zaka yi na harkar kasuwanci ka nemi sanin hukuncin Allah a wannan abu kai me yake da suna za ka yi armi to ka nemi sanin Allah hukunce-hukuncen da Allah gindaya arwalla sallah azumi aikin haji zakka ko mene da za ka yi na ibada da mu'amala to kai kokarin sanin mai hukuncin Allah shine wai laka hakamtu ka ringa kai hukunci zuwa ga Allah wannan da yake na biyu kuma idan wani ya taba hakkinka ko ya zalunci ka ko ya ma wani abu to ana so ka kai hukunci zuwa Allah ma'ana ka yi kokarin sanin cewa menene Allah subhanahu wataala ya dora maka na haƙƙi yayin da ka taba haƙƙin wani misali mutum ne yana azumi ya karya shi a kaddara da gangan to kai sai kai kokarin sanin me hukuncin wannan ko kuma kai ne kana halin bulaguro ya hukunce hukuncen sallar kasar take ya ake hada sallah da makamantan su kenan mutum da abin da zai yi san hukuncin Allah cikin su shine wai laika hakam faghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mini abin da na gabatar na zanubai kuma akhartu kuma Allah ka gafarta mini abubuwan da nake jinkiri ban nayi na farillai wasu da adam yana samun zunubi ne ta hanya biyu hanya farko Allah ce kar a yi da manzansa ka yi ma'ana Allah ya hana abu kai kuma ka zo ka aikata wannan abu to wannan za ka samu laifi da zunubi na biyu Allah ce a yi da manzansa kuma ka ƙi wannan shi ma za a rubuta ma zunubi to nan fagafin lima kaddamtu Allah ka gafarta min abin da ya gabata ma'ana abubuwan da na aikata na sako da laifuka da zunubai Allah ka yafe min su wa ma akhartu Allah ka gafarta min abubuwan da na yi jinkiri ne sakaki na abubuwan da ka wajabta mini na farillai da abubuwa na farle da ka wajabta mini sakaki da nake yi da kuma gazawa da kuma da ake samu misali sallah ana so ka yi ta akan lokaci to wata ranar kaga har lokacin sallah ya wuce kuma akan kawai lamuran duniya da sha'afa da shagala ta harkar duniya to kaga yadda ake so kai sallah akan lokaci to amma tar ana samun ka ka kin sallah akan lokaci saboda al'amura na duniya da sauransu to kaga ba ka so ba to kaga irin wannan abubuwa da ake samu da kake jinkirtawa na ibadu da sauransu to shi ma kace Allah ya gafarta maka wama asrartu ya Allah duk laifin da nayi shi a boye a sirrance babu wanda ya san da gani kai to Allah shi ma ka gafarta mini wama a'lantu Allah da laifin da na bayyana shi a fili a bainar jama'a shi ma Allah ka yafe mini wama asrartu ya Allah da laifin da na wuce gona da iri shi ma Allah ka gafarta mini kace antal muqaddim Allah kai ne mai gabatarwa wa antal muakhiru kuma kai ne mai jinkirtawa abinda ake ni da antal muqaddimu antal mu'akhiru ay anna allaha qaddama ba'dan min makhluqati ala ba'din lil khalqi wal ijad mana allah subhanahu wataala ya gabatar da wani sashe na halittansa akan wani sashe na halitta wajen halitta mana antal muqaddimu kai ne kake gabatar da wanda kaso a cikin halitta mana ka fara halitta wani kafin wani misali taqdimu khalqil qalam gabatar da halitta alkalami akan komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari kamar da tabbata hadisin Ubadatu bin Samit wanda hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama lalle farkon abin da Allah ya fara halitta shine alkalami faqala lahu sai Allah ya ce da alkalami uktub ka rubuta qala rabbi wa ma za aktubu alkalami ya ce ya ubangiji na me zan rubuta qala uktub maqadira kulli shay'in ka rubuta kaddara komai ma'ana ko da abin da na halitta ka rubuta kaddara sa abin da zai same shi da yadda zai gudanar da rayuwa daga farko har zuwa ƙarshe ma'ana da abin da zai wakana a wannan duniya ka rubuta shi hatta ta koma sa'ata har zuwa tsayuwar tashin alkiyama to kaga nan manzala nuna alkalami na Allah har halitta yace rubuta da abin da zai wakana a duniya tun daga farkon ta har ƙarshen ta a cikin wannan hadisi shi wannan sahabi ubadatu bin sabit yake ba ma dan shi labarin wannan hadisin yake cewa ya bunayya yace ya kai dan dana inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu yace lalle ni naji manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa man mata duk wanda ya mutu ala gairi haza akan sabanin haka yace falaysa minni baya tare da ni ma'ana wanda ya mutu akan sabanin bai da Allah ya rubuta komi ba abin da zai faru tun daga farko har ƙarshe ba ko bai yarda ba da cewa Allah ne alƙalami ne Allah ya fara halitta to wannan baya tare da ni wannan hadisin Imam Albani ya inganta shi a cikin Mishkatul Masabih hadisi mai lamba 904 kuma ya zo a cikin Sunan na Abi Dawud hadisi mai lamba 4700 Katmil Saksam to kaga wannan Allah ya gabatar da halittar mi alƙalami akan komai na biyu Allah subhanahu wataala ya gabatar da halittar mala'iku akan mutane da aljannu ma'ana kafin Allah ya halicci mutane da aljannu sai da ya fara halittar mala'iku Allah ce kunna wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ka tuna lokacin da ubangijinka yake cewa ga mala'iku lalle ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa ma'ana wanda za su ringa maye juna wane ta yi wa'annan su ta yi wannan su zo wa'annan su ta yi wa'annan su zo kaga mu ma yanzu haka ne ake wa kakanninmu kakanninmu da suka lokacin kakanninmu da suka ta yi uwayenmu suka zo in uwayenmu suka ta yi mu ma mu zo mu ma haka ake ta yin duniya kawo wa'annan su wuce wa'annan su zo wa'annan su wuce wa'annan su zo ana haihuwa wasu wasu suna mutu ana haihuwa wasu to shine khalifa ma'ana wanda za su ringa mai juna wane dai wane biyo bayan shi to kaga nan lokacin da Allah ya ce haka ba halicci mutane ba kuma ba halicci ba aljannu ba kenan kaga Allah ya gabatar da halitta aljannu akan halittar mutane Allah ya gabatar da halittar mala'iku akan halittar mutane da aljannu to haka taqdimu khalqil jinni ala khalqil ins haka Allah ya gabatar da halittar aljanu akan mutane sai da aka fara halittar aljanu tukuna aka halicci mutane wacce da muka kawo tana cikin suratul baqara ayat 30 wa izqala rabbuka me dalili na cewa aljani aka fara halitta kafin mutane Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samu Allah ya ce aljani mun halicce shi ne min qablu ma'ana min qabli khalqil al-ins gabanin halittar mutum min nari samu da wuta mai tsananin zafi a samu shi ne kenan shadidatul harara ma'ana mai tsananin zafi ma'ana Allah ya halicci aljanni ne da wuta kenan kaga wannan Allah ya nuna cewa Allah ya halicci aljanni gabanin halittar mutum da mi kenan gabanin halittar mutum wannan kamar yadda yazo a cikin suratul hijr aya ta 27 haka kenan wannan shine ake ni da antal muqaddim wa antal mu'akhir ma'ana Allah yana gabatar da halittar wani sashe na halitta akan wani kamar da gabatar da halitta alkalami akan komi kamar da gabatar da halitta mala'iku akan mutane da aljannu kamar da gabatar da halitta aljani akan mutane na biyu kuma antal muqaddimu antal muakhiru yana daukan ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana yin dace ay anna Allah subhanahu wata'ala yuqaddimu man yasha'u min khalqihi bi tawfiqihi ila hidayatihi wa yu'akhiru man yasha'u an zalika ma'ana Allah subhanahu wata'ala yana gabatar da wanda ya so shi yadda shi wani kuma mai jinkiri ana Allah na iya a karan fari in ka ji wa'azi ya Allah ma dace kawai ka shirya ka bi wannan shirya ka bi wannan gaskiya wani kuma zaka ga ana ta yin wa'azi ya nufi lokuta mai tsayi tukunna zaka ga Allah ya ganar da shi ya karbi wannan shirya ma'ana wanda Allah ya so ya gabatar da shirya shi wani kuma sai Allah ya jinkirta shirya shi na uku yana ɗaukar ma'ana Allah yana ɗaukaka mutane wani ya Allah ya ɗaukaka shi a karin fari wani kuma sai an ɗauki lokaci Allah zai ɗaukaka shi yanzu ku gaba mutane ba wani zai fara yin kasuwanci a 'yan ƙananan shekaru shekara ɗaya shekara biyu Allah ɗaukaka shi wani kuma ya shekara talatin ko hamsin tukuna Allah zai ɗaukaka shi to haka Allah yake to wannan yana daga cikin mashi Allah fa'alu lima yurid me yin abin da ya ga dama ne ya ɗaukaka wanda ya so ya jinkirta wanda ya so ya ba ma wanda ya so ya hana ma wanda ya so to shine anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir Allah kai ne mai gabatarwa da jinkirtawa la ilaha illa anta Allah babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai anta ilahi kai ne ubangiji na la ilaha illa anta Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai ina wannan shine karshen eh babu wannan na da'ul istita wannan ita ce addu'a ta karshe wadda malai kawo kenan muna iya tsaya nan kenan rana ta muka zo sai mu tashi du'awar ruku kenan addu'ar ruku insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna roƙon Allah subhanahu wataala mu kowa mai komai Allah subhanahu wataala marasa lafiyar mu wanda ba su lafiya na likita da wanda suke gida Allah ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana inganta mana ita ya sanya albarka a cikin lafiyar tamu Allah ba mu ikon cin moriyar lafiyarmu cikin abin da zai amfane mu duniyarmu da lahiranmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala marigaya daga cikin iyayenmu da kakanni da malamanmu da ƴan uwa na nesa da kusa da sauran duka al'umma musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ji kansa gafarta musu Allah sa sun huta Allah sa aljanna ce mu koma su mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci Allah subhanahu wata'ala ya kyautata karshen mu ya sa mu cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ya ƙara mana aminci da zaman lafiya da arziki da wadata Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga dukkan sharrin makiya na gida da na waje Allah ya kare mu daga sharrin wanda suke 'yan ta'adda 'yan ta'adda da suka addabi kasashenmu na musulmai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana maganinsu wanda za su shiru a cikinsu Allah ya shiryar da su wanda ba za su shiru ba kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga sharrinsu da abin da suka ɗauko na sharri Allah ya sa kare a kansu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimaki kasashen musulmai Allah subhanahu wata'ala ya taimaki shugabanninmu Allah ya ba su jin tsoronsa Allah ya sa su zamanto masu adalci Allah hada su da abokan shawara na gari Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon sauke nauyin da suka suka dauka Allah ya sa su zamanto masu yin adalci da masu yin tsoron sa a cikin wannan amana da Allah ya danka musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƴan uwanmu musulman ƙasar Falastinu muna roƙon Allah ya kawo musu dauki da agaji Allah ya kawo ƙarshen wannan zalunci da ake musu Allah muna roƙonka ƙasar Isra'ila da masu kama mata da masu goyon bayan wannan zalunci da suke yi Allah muna roƙonka ka mana ƙarshen su Allah muna roƙonka kai ne mai ƙarfin da kafi ƙarfin kowa Allah ka nuna ƙarfin ƙudurarka a kansu Allah ka sa su zamanto izina ga 'yan bayansu Allah muna roƙonka ka sauƙaƙa mana rayuwa da abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka iya mana Allah muna roƙonka ka yi mana damuwoyi da baƙin ciki Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah muna roƙonka ka arzuta mu da halali ka ka raba mu da haram Allah muna roƙonka dukkan waɗanda suke da larurori da waɗanda suke da matsaloli da waɗanda suke da buƙatoci na alkhairi Allah ka biya musu Allah mu muna roƙonka anan Allah dukkan masu buƙatu na alkhairi duka muka baki ɗaya mu Allah ka san bukatocin mu Allah ka biya mu kowa bukatun shi na alkhairi duka abin da muke jin tsoro na shari Allah ka tsare mu Allah ka shiga Allah ka shiga tsakanin mu da dukkan wani mai neman mu da dukkan wani shari Allah ka shiga tsakanin mu da dukkan abin ki Allah muna roƙon ka shiryar da al'umma wannan annabin ka sallallahu alaihi wasallam ka shiryar da matasa mu da ƴan matan mu Allah ka sa su zama to shiryayyu masu shiryarwa ba batatu masu batarwa ba Allah ka sa musu kyamar dukkan aiki na fajirci da fasikanci Allah ka sanya musu kin aiki na fajirci ka sanya musu kin zina ka sanya musu kin shaye-shaye da sata da dukkan miyagun dabi'u da halayya Allah subhanahu wata'ala muke roko ya ɗaukaka musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah subhanahu wata'ala muke roko ya tabbatar da mu akan wannan addini na musulunci har zuwa mutuwan mu Allah ya kare mu da shari da fitintunun wannan zamani Allah ya tsare mana imanin mu da mutuncin mu Allahumma inna nas'aluka bi anna laka bi anna laka Allahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وآت مبتلانا وارحم موتانا وفك أسرانا ويسر أمورنا وقض هوائجنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أهينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألهكنا بالصالحين اللهم إنا نسألك فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت واستهداك فهديت واستنصرك فنصرت وتوكل عليك فكفيت وتاب إليك فقبلت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين